أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu yau ranar talata ko ko laraba yau laraba 27 ga watan ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu 1441 daidai wanda ya daidai da 20 ga watan biyar haihuwa annabi isa alaihi salamu shekara 2020 daidai mun dawo za mu ci gaba da karatun alkurani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam a karmukalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون wa akhi وأخي هارون هو أفصه مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون to alhamdulillah a annabi musa alaihi salam a cikin wannan sura suratul qasas bayan ya gana da allah subhanahu wata'ala allah ya bashi mu'ujizozi guda biyu sanda da hannu wanda ita sanda ɗin nan kullum tana taimaka ma hannu ne wajen rage aiki hakanan shi kuma hannu sanda tana ƙara mai mahimmanci da aiki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hamlul asa min alamatul mu'min ɗaukar sanda yana daga alaman mumini ko babu komai idan muka kalli yadda musulunci ya muhimmanta sanda za ka ga annabawa sun yi mu'amaloli da sanduna waliyai sun yi mu'amaloli da sanduna masu mu'amaloli na neman abinci daban-daban za ka ga kasuwancin da bai da sanda ɗaiɗaiku ne ka duba ka sa nazari duk kasuwancin da ka gani za ka ga yana da sanda ko mai shago ne in shago ya kasaita sai ga an yi sanda ana ɗauko kaya ana ajiyewa ashe akwai wani sirri a cikinta to sirrin da ke ciki shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ita sanda wani makami ne na farko yanzu misali in ka kalli a a huduban limanci za ga cewa an ce liman ya riƙe sanda to kana kallon wannan riƙe sanda kawai an yi shi ne don liman ko ya jingina ko ya ji daɗi a'a musulunci ya tanadi sanda ne don liman ya riƙe ta a wajen huɗuba don ko da yana cikin huɗuba makiya za su taso mai to ya samu abin da zai fara kare kanshi kafin ya ce a miƙo min adda ko makami ko wani abu kan ya ce a kawo min to ga sanda zai iya kare bugu da ita da haka sai ya zama cewa Allah subhanahu wata'ala yi wannan ko manzo Allah ya ce yana daga alaman mumini rike sanda har yanzu ya kamata musulmi a ce suna mu'amala da sanda musamman yadda ake cakuɗaɗin nan tsakanin musulmi da kafirai to ya kamata a ce mutum na da wani makami na farko wanda zai rinka kare kanshi to bayan Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa alaihi salam wannan mu'jizozi guda biyu kuma Allah subhanahu wataala ya ce mai asluk ya daka fi jebika takhruj bayda min ghayri su wadmum ilayka janaka min ar-rahbi fazanika burhana min rabbika ila fir'auna wa malai innahum kanu qauman fasiqin qala sai annabi Musa alaihi salamu ya ƙara komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don ya ji ba madayana aka ce ya koma ya kira mutane ba a a garin da yake da matsala suna tuhuma shi ya yi kisan kai kuma fir'auna na neman shi bai san tanajin da aka yi mai ba to can ne kuma Allah ya ce yau ya je ba ma a tuhumai da kisan kai ba ya ce wanda ke cewa Allah ne a garin ƙarya yake kaga laifin da za a je da shi ya fi wancan laifin da farko la'alla da duk wannan kisan ka annabi Musa zai je yana zuwa ya faɗa gaban Fir'auna ya ce na yi imani da kai ba ubangiji sai kai laihin da ne na tuba ana iya yafe mai to yau zai je ne ya ce gwamnatin ma ƙarya ce kaga tashi hankalin ya ɗara na jiya kenan to shine annabi Musa alaihi salam sai ya gabatar ma Allah subhanahu wata'ala da koken shi ya ce ya ubangiji inni qataltu minhum nafsan Allah ni wa na kashe ma mutanen nan rai na fa yi kisan kai a garin nan wanda kuma su mutanen ƙasan nan ƙasan nan dokar su cewa duk wanda ya yi kisan kai to idan ya je shi kuma za a dinga yankan gaba shi ne bayan lokaci bayan lokaci yau a datse mai hannu ba za a ce da an datsa hannu a datsa ɗayan ba a yana nan ɗaure sai a bar shi sai ya fara jinyar wannan hannun sai a zo a datsa wannan wannan bai warke ba ga sabu haka za a yi ta mai azaba ha a kashe shi ce to Allah ka ce in je garin nan amma fa na kashe wani rai daga cikinsu fa akhafu an yaqtulun Allah ina jin tsoron kada mutanen nan su kashe ni amma Allah shawarar da nake badawa Allah ke ba annabi Musa shawara Allah da ni a aike ni da annabtan nan wa akhi Harun ga dan uwana annabi Harun shi bai da matsala da su bai masu kisan kai ba yana cikinsu zaune bai gudun hijira ba to Allah idan ka aike shi da wannan annabtar abin zai fi kama huwa afsahu minni lisana domin shi ne ma ya fi ni fasaha iya magana nan annabi Musa a.s. da ya ba Allah shawara Allah sai ya ansa cewa ɗan uwana haruna shi ya fi ni fasaha Allah ya ansa kuma abu na biyu fasahan nan ta ba yana nufin wai annabi harun ya fi annabi musa fasaha ba wane annabi harun wane annabi harun da annabi musa annabi musa shine wanda allah ya ce mawa wa kallama allah musa takliman kuma gashi yana cikin ulul azmi min rusuli kuma gashi an aike shi zuwa wajen babban kafiri to ya za a yi wani wanda ba annabi ba a lokacin individual ya fi shi daraja a gun allah da iya magana a ba zai yiwu ba abinda annabi Musa yake faɗa daman can baya a mun faɗi cewa fir'aun ya jarraba annabi Musa yana ɗan ƙarami da ya jarraba shi ɗin nan sai ya ce ma matar shi asiya yaron nan na da fasaha na faɗi cewa ya ɗauko dabino da garwashin wuta ko to annabi Musa ya ɗau garwashin wutan nan ya sa a baki shi ya sa sai ya zama annabi Musa idan yana magana ana ɗan jin ciccijewar wasu haruffa a bakin shi to amma me a can cikin suratul daha Allah ya gaya mana cewa wannan matsala an wuce ta da yace rabbi shurali sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi shan Allah subhanahu wataala ce yafqahu qawli waj'al li waziran min harun akhi wa shidbi adri ashruku bi amri kai nusabbihaka kaseera nazkur eh Allah ce qad utita sulaka ya Musa Allah ce duk abin da ka roƙa dinnan abu goma sha ɗayan nan duk mun baka su to da haka Allah ya walwala harshen annabi Musa alaihi salam to amma wasu malaman suka ce to tawazu'u ne dai na idan kaga ka samu alkhairi to ya zama cewa ka jawo dan uwanka shi ma ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana magana ya ce Allah ya ji kan annabi Musa Allah ya ba mu yan uwantaka irin ta annabi Musa alaihi salam yaya annabi Musa ana bashi annabta kafin ya rihe baki sai ce to Allah dan uwana shi ma a bashi annabta to ana son kullum kai inda kake mu'amalolinka ya zama cewa duk abin da ka samu na alhairi to ka jawo dan uwanka na jini dan uwanka na addini dan uwanka na kabila dan uwanka na mu'amala ko duk abin da ka ka samu na alhairi kada ka danga tunanin ni kaɗai zan samu kada ka zama ɗan tsako ko ɗan tsako ana tafiya da ƴan uwan shi da ya ga ya tsinci wani tsimma mai lema lema sai ce to ba ruwana da ku sai ya kifa da gudu su kuma saboda haɗama da zalunci su kuma sai sun bi shi sun kwaci in kuma aka tattara aka kwace wani ya ansa a bakin shi sai ya ƙara gaba Allah mutanen Najeriya ba haka muke yanzu ba ba haka muke ba in ka ga ana haɗe da kai cikin jama'a to kan ka samu wata kujera ka ɗare ne da ka ɗare he kai tintat kawai inda ka san ma majalisar kushe da ka zo ka ɗaga gilas ba haka ake ba to kuma ana nan sai a duk da maƙiyanka da masoyanka sai a haɗa kai sai ya dawo sai ya dawo ala kai mu zaɓe sai a ce mu ɗorawa ne shi ma da ya ɗare in ya cafki wannan tsumman na najeriya ya kiba da gudu sai a bi shi da gudu shi ma da wancan wanda aka bi da da shi duk sai a kama ba haka muke yanzu ba to yana daga dalilin abin da ya sa muka ƙi zaman lafiya mun zo ƙasar nan ana ta cewa wa'inda suke mulkin nan azzalumai ne mawadata ne waye kaza kaza sai ɗan talaka ya mulki ko ba muka dinga canji ba he an canji he an canza ko da Allah yanzu da muka zo aka canza dan Allah a wasu abubuwan in muka kalle su ba gwamma mu bi wa'incan azzaluman da kafaran ba to haka halin mu yake ko ahalul baitu za a kawo mana haka za mu mashi ko sahabi za a kawo mana haka za mu mai in dai halin mu bai canza ba wa'inda suke can tun daga shugaban ƙasa har kansila 'ya'yan talakawa ne kuma cikinmu suka fita suka tafi to yanzu ma da suke can idan sun dawo aka ɗauki wasu aka ɗora su ma haka za su zama da haka kullum abin da muke nema mu gyara halayenmu ana ta yanzu zaɓe saura shekara biyu ko da sun magana mu ce ala kai mu shekara biyu to a'a ba ala kai mu shekara biyu ke gabanmu ba a'a suwa ne ne za mu yi sikirinin ɗinsu da kanmu kahin jam'iyya ta yi sikirinin ɗinsu abin da ke gabanmu kenan yanzu wa muka sani idan ya je idan aka bashi gwamnan jiha ba zai iya cin ko kwandala ba to shi za mu zaɓa wane ne muka sani idan mun tura shi majalisa idan an bashi miliyoyin nan da ake basu digayar hisabin zai zo ya mana aiki Allah ka tunano wani yanzu ko gun karatun na yanzu a ka tunano ko ni da ke faɗan na yanzu malam in na tahi can ko in an bada miliyan talatin kuka sa a na tsinka muku uku na rike ashirin da bakwai ya kun yi ƙoƙari to halinmu ne haka Allah da duk ƙasar ba cewa ake ba mai gaskiya ba sai mutum ɗa dole shi za a in ba a yi shi ba sai dai a mutu ko masu yasin suka yi ta yi masu saukokin ƙwar'ani suka yi ta yi masu ɗiban kuɗi a sai raguna a yanka suka yi ta yi malaman allo suka yi ta yi na islamiya suka yi ta yi ko ba gane an mai da biki ba gane an mai da biki mai da biki yasin ɗinka ko da mu masu masu cewa a gun wa'azi sai an yi sai shi yau duk ina muka kwana yau gashi tafsiri a ɗaki muki ɗaki muki to sai ma nan gaba wannan so mun taɓi ne aka fara so mun taɓi ne wannan da kuke gani so mun taɓi aka fara yi kuma abin da ya kamace mu dan girman Allah yan Allah ya kai mu zaɓe mu ƙara zaɓar su mu ƙara zaɓa irin su mu gani da haka mu ne ya kamata mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'o'inmu mu gyara mu'amalolinmu da Allah ko Allah ya wani famili ne kawai ya ce su za su mallaki Najeriya ɗan gidan wane ne ɗan gidan mafarauci ne da ɗan gidan mai kiwon shanu da ɗan gidan manomi da ɗan gidan waye su ne suka taru 'ya'yan talaka suka yi wannan yau gashi ba kafiri ba musulmi musulmi ke fitowa a gidan rediyo yana cewa sai ya shafe karatun alkur'ani musulmi yau ba kafiri ba wanda inda goodluck ya fito ya faɗi maganar nan sai an yi zanga-zanga bakas zanga-zanga a najeriya amma yau musulmi ne kuma ya faɗa ko kuma a hankali kwance sai ya shafe karatun ƙur'ani sai an shafe almajirata to ni har yau duniyar nan na kasa gane wai waye ba almajiri ba duk yadda ake kicin mu wai mu da ba mai boko ba wai mu wai wai wai mu jahilai ne mu banzaye ne to kullum dai muna jin ana musabakan ma'addatan alkur'ani da Allah constitution din Najeriya ya kai yawan alkur'ani kullum muna ji ana musabaka hadda alkur'ani daga bakara hannas to idan kun haihu ku zo ku yi musabaka constitution din Najeriya daga bakara shi hannas za a iya to bai haddato bai haddato to- to ya za a yi wanda ya haddace alkur'ani izu sittin ya zama jahili sai wanda ya kasa haddace sadara biyu ko uku ta constitution din Najeriya kuma yanzu duk littafin da ya kai shafi sittin na karatun boko idan aka karantar da shi a sakandare ka tara sakandare din baki daya da wuya ka samu mutum biyu ko uku wanda suka haddace shi to amma yanzu ka je makaranta a ce ga aji guda ɗaya ajin 'yan hadda ne sun shekara uku suna karatu in Allah da in sun kai su talatin sai ka samu ashirin da biyar da sun haddace ƙur'ani kuma ƙur'anin nan ba wasu ƙatti suka taru suka shirya shi ba abin da ma zai baka mamaki da ƙur'ani shi al- ba ma yaranka ba ne amma ka haddace shi amma wannan constitution ɗin ƙasa yanzu turanci ba yaren najeriya ba ne an ce ma ba yaren da ya kai shi ko hausanci to me yasa shi bai haddato sai jahilai zo ake yau ko yau shi kenan jahilai wanda ba su san farillan alwala ba ba su san tsarki ba in wata mace ce ba ta sanya ake ma jinin haiza ba kwana nawa yake yi in ka tsare ta za ka kashe ta ba ta iya gaya maka kwanukan jinin haiza kwana nawa ne to amma yau suke cewa za su shafe karatun alkur'ani za su shafe allo to amma ni na ga na ga inda mutum ya sauka muku tasar amma ko bai almajirta ba a nan kasar da na ga mutumin da ya ce ya sauka muku tasar kuma ya sauka kawa'idi sai wanda ya sauka muku tasar ta ko ya sauka kawa'idi kamar mutum ne sai ya ce maka sai da na haddace suratul baqara tukun na haddace fatiha zai yiwu to mutumin da ya dace mukutasar ya iya mukutasar amma bai zama almajirta ba mun san dai mukutasar a zaure ake iya shi zaure ko makarantar alloci to da haka wallahi wallahi muna cikin haɗari lallai ne mu tsaya mu kalli yanayin da ƙasar mu take ciki mu tsaya mu gina kawunan mu da mutanen kirki waɗanda za su zauna lafiya su jagorance mu da jagorancin da ya kamata duk kuwa wanda yake da ƙudiri na cewa sai ya rusa alƙur'ani to ba za mu yi maka addu'a ba ba mu cewa Allah ya tsine maka ba mu cewa a'a ka ci gaba wa umlilahum inna kaydi matin ci gaba duk wanda da wanda yake yi da waɗanda ke raragehen su yi da waɗanda suka kasa hituwa suka yi bayani duk ku je ku ta yi abinda ma ya kamata ku yi kamata ya ku tsara jahohinku a zuwa tsare a ce biya kulhuwallahu da ka biya kulhuwallahu a harbe ka biya fatiha da ka biya a harbe ka kaga mai suratul baqara ya motsa to in kuka ya kai ku shafi qur'ani amma in dai za a yi sallah a Najeriya in dai za a ce la ilaha illallah to ba a isa a shafi qur'ani da haka wannan shine abubuwan da ya kamata mutane mu tsaya mu kalla mu kalla ba ka katsi da ma kowa na ji wani malami na cewa ɗauko kundi ka a ɗau kundin kowa shi kawai ku sa masu ido su da Allah ku ga abin da za a yi almajirin da bai san kowa ba sai Allah in ka zabga mai bulala ya ce wayo Allah in ka ɗora mai da ko ya ce wayo Allah in yana neman abinci ya ce Allah zai wahidin shine za ka yi faɗa da shi an ce an yi wani zakiru wani zakiru ya zauna nan garin can shekarun baya kamar shekara talatin da biyar nan muna yan ƙanana ƙananan yara shi ko me kace mai hede ce Allahu na yara dan ce ya ce Allahu ya ce kwaya ce Allahu na kwaya ce to ya je Kano yan yan haraji aka rike shi shi kai ina takardar harajin kai ce Allahu kai baka magana ya ce Allahu dogari ya koda mai mara ya ce Allahu ya shugaban dogara ce to kuna son Allah ya fushi da mu to to ku ci gaba da bugun wannan mutum ka tambaye mutu ya ce Allah ya ce zakiru yi tafiyarka to kai ma almajiri yi tafiyarka ka zagi kowa ka zagi kowa a ci gaba dai jihohin da suka ce za a yi karatun qur'ani Allah ya taimake su Allah ya agaje su irin jihohin da suka ce za su ɗauki mataki akan cewa za su yi ma almajirai tanajin da ya kamata su yi masu to Allah ya taimake su wanda kuma suka ce za su shahi ba za mu ce komai ba ku ci gaba da yi
da haka annabi musa alaihissalam sai ce wa akhi haruna hu absahu minni lisana qala sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi musa sana shiddu adduka bi akhik lalle ne za mu karfafi damtsanka da dan uwanka aradu shine damtsan hannu in al- saboda hikima Allah wannan damtsan hannun da Allah ya yi hannu sangali haka nan to bai iya ɗaukar kaya a da Allah ya yi hannu to a nan damtsan zuwa gwiwa sai wasu ƙugiyoyi na nama da jijiyoyi masu ƙarfi in hannun ya kama sai su yunƙura sai su ɗaga shi ne ma'ana aradu damtsan hannu Allah ce to za mu taimaki ka da da ɗan uwanka ya zama damtsan hannu gare ka wa na kuma sulɗana kuma za mu sanya za mu sanya muku sulɗanan wata hujja fala yasluna ilaikum da haka fir'auna da mutanen shi ba za su damu damar isowa zuwa gare ku ba ilaikuma bi ayatina da haka fala yasluna ilaikuma bi ayatina ba za su samu damar isowa gare ku ba saboda ayoyinmu antuma ku biyun nan annabi Musa da annabi Harun waman ittaba'akumul galibun shine ko waman ittaba'akumul galibun da kuma wa'inda suka bi ku za ku zama ku masu yawan jaye ne a tsakaninsu Allah zai taimake ku na'am فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفتري وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين to shikenan annabi Musa alayhi salam ya gama munajati da Allah subhanahu wata'ala ya je neman wuta ya samo annabta kuma annabta hadda tukuici an ba ɗan uwan shi da haka daga nan kawai sai Allah ya shafe magana ya aka yi da mata ya aka yi da ɗan da aka haifa ya aka dawo duk sai Allah ya kyala wannan magana kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya tafi kai tsaye zuwa ga me ya auku tsakanin annabi Musa da Fir'aun annabi Musa bayan ya dawo ko dai ya aka yi aka yi mu ba a faɗi mana ba ya iso gida yana zuwa bakin gari yammaci haka ya yi ya aji iyalan shi da 'yan dabbobin shi ya saɗaɗa ya saɗaɗa ya shiga gari yana zuwa bai tsaya ko ina ba sai ɗakin mahaifiyar shi yana yin sallama sai ya uwar shi ta ce haza musa ga annabi musa nan ga annabi musa nan murya kawai ta ji mahaifiyar shi ta fito ta rungume annabi Musa annabi Musa ya fashe da kuka ta fashe da kuka aka je an ce annabi Harun shi lokacin baina yana wani guri aka aika ta ta kira shi da ta je sai ya jinkiri kawai sai annabi Musa ya tafi da kanshi ya je to duhu ne haka ya je ya sallama a gaisa ya ce ina Harun aka ce gashi ce kayi bako sai wannan ya kalli wani ah kamar Musa a kai ba shi bane sai gari ya ɗauka wani mutum ya zo gun harunu kamar musa labari da ya yaɗu a gari to shikenan a takaice annabi musa ya zo ya zauna di ya gaya musu ga halin da ya shiga ga irin tafiyar da ya ga yadda aka yi kuma yanzu haka ma ga shi ya taho har ma ya aure matar shi ta haihu a hanya suna bakin gari aka tafi da aka tafi aka je taho da annabi musa alaihi salam to da sanda ita kuma sanda in duhu ya yi fitila take zama aka shi kenan aka taho da fitila aka biyo tsakiyar gari aka zo aka shiga gida to da aka tun daga nan fir'auna labari ya kai mai to yau fa Musa ya dawo kuma ya dawo da wata sanda da wata mata wadda a nan garin ba mata irinta da kuma wani ɗa da safiya ta yi mutane aka yi ta zuwa ana gaisa da annabi Musa aka yi ta zuwa ana gaisa da annabi Musa annabi Musa kawai sai ya kama bayanin to shi fa yanzu ga ma abin da ya dawo da shi Allah ne ya aiko shi sai labari ya ƙara koma gun Fir'auna labarin sanda ya je labarin annabta ya je to ya za ka yi da Fir'auna ya ce ƙarfe nawa yake hitowa kamar yanzu ka ce ƙarfe goma ya ce to goman zan zo haka mutane aka yi gangami aka je aka taru a fadin fir'auna ana jiran zuwan annabi musa salam nan da nan sai ga annabi musa da annabi harun suka ji an ce akwai gaisuwar da ake fir'auna da annabi musa ya je bai ba annabi haruna shi ma bai ba musa ka dawo bayan ka yi kisan kai ka gudu muna ta neman ka shine ka dawo yanzu ya ce ai yanzu ba wannan magana ake ba yanzu abin da ya kawo ni kai da ke cewa kai Allah ne to ba Allah ba ne Allah shine ubangijin da ya halitti sammai da kasai ga yanar da Allah ya gaya mana ko alafa ma rabbu kuma ya Musa kala rabbun allazi ata menene ata kullu shay'in kalqa usum ma da ga yanar dai a gurare daban-daban da Allah ya faɗa shi ke da haifar wani ce mu annai Musa to ko ka zo da wani dalili za mu gane akwai Allahn da ba fir'auna ba sai kwarai kuwa sai annai Musa ya saki sanda yana sakin sanda ta zama macijiya ta bi mutane mutane suka fashi ta nufi fir'auna fir'auna ya kifa da gudu annabi Musa ya kama sanda ta zama yadda take ta ga fir'auna na ganin sanda ta ga yadda take ce zaman majalisa ya kare ko ba ciki kenan da dare yayi da yake makiri ne ya kira fir'auna ya kira annabi musa a ɓoye ɗaki cikin ɗaki ɗaki cikin ɗaki sai da ya kai shi can ɗakin da yake tsubbace tsubbacen shi sai annabi musa ya ji tsoro yana jin tsoro sai ya sa hannun shi a hammata yana sa kawai sai haske ɗakin duhu ne sai ya falau falau ya haske fir'auna na ganin wannan kan annabi musa ya yo gaba ya yo gaba mujiza ta biyu kenan to annabi musa ya koma ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah shi kuma fir'auna ya tara 'yan majalisa to ya za yi ci a to ai ba matsala ai daman sihiri ake takama da shi yanzu kuma musa ya zo da sihiri da aka aika a gararruka duk inda ɗan sihiri yake ya zo in sauran jayi musa mu kashe shi dama yana da hukuncin kisa in ba sauran jaye shi ba mu ga abin da ya kamata to shine allah subhanahu wataala yake ce mana falan ma ja'ahum musa bil bayyina lokacin da annabi Musa alaihi salamu ya zo musu bi ayatina bayyinatin afwan lokacin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu mabayyana ma'ana ayoyi mabayyana gashi kuru-kuru kowa ya gani sanda dai ba wanda zai ce ƙarya ne haske fir'auna ba zai ce gaskiya bane ai ba zai ce ƙarya bane ya gani mutanen gari sun gani kalu suka ce ma haza illa sihirin wannan abun ba komai bane sihiri ne kawai saboda an ce su zamaninsu abin da ake takama da shi sihiri zamanin annabi isa abin da ake takama da shi likitanci zamanin sayyidina rasulullah abin da ake takama da shi iya balaga da fasaha da iya magana sai wannan ba ko bane illa sihirin mubtara ai wannan sihiri ne kawai wanda aka kirkira wa ma sami'ina bi haza kuma mu a zo a ce ba fir'auna bane Allah akwai wani Allah mu ba mu taba jin wannan magana ba fi aba'in al-awwalina a iyayenmu na farko saboda fir'auna ya shekara 470 yana cewa shine Allah da aka gaga da Allah dan shekara 200 300 ya taba jin ba haka ba to me Allah ya ce وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال موسى to da suka faɗi wannan magana ta cewa ba su taɓa jin wannan kalma ta cewa Allah akwai wani Allah ba in ba annabi Musa ba in ba Fir'auna ba ƙala sai annabi Musa ya ce masa rabbi a alamu bi man ja'a bil huda lalle Ubangiji na shi ne mafi sani da mutumin da ya zo da shirya min indihi daga wajen shi, ko da ba ku yadda ba, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda cewa Allah shi ne mafi sanin wanda ya zo da shirya daga wajen shi, wa man takullahu aqibatu dar duk wanda ya kasance ai wa man takullahu aqibatu dar kuma da wanda ya kasance yana da kyakkyawan makoma a wajen Allah wane ne idan ya mutu akan haka zai zama yana da kyakkyawan makoma in an je Allah ya san annabi Musa na da kyakkyawan makoma fir'auna da jama'an shi suna da mummunan makoma innahu la yuflihu zalimun hakika ubangiji subhanahu wataala baya rabotar da mutane azzalimai duk inda azzalimi yake Allah bai bashi sa'a in dai ya zama aikin ka zalunci to ka gane kayi hannun riga da Allah kayi hannun riga da Allah Allah baya shiryar da mutane azzalimai sai da fa Allah ya shela ya ce wa ma rabbuka bi zallamin labid ubangijinka ba mai zalunci ga bayi bane wani kuma hadisul qudsi ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalam da haka mu ba kokawar da muke kullum ga irin abubuwan da suke aukuwa yanzu illa banda muna ganin 'yan uwanmu almajirai a wasu jihohi ba a yi masu adalci ba a wasu jihohi ba a yi masu adalci ba Allah ya yi talaka ya yi mai kuɗi ko to ya za a yi a zo a ce talaka ba zai rayuwar shi ta talauci ba sai dai rayuwa ta mai wadata abin da ba ake nufa kenan yanzu in ka tattara almajiran da ake talodowa daga wasu jihohi ana kawo wasu jihohi Allah ya saka mu nan irin gwamnan mu game da nan da alhairi ko irin wannan cushen da ake a kawa a zuba a mota dai ai shi bai fara ba ko amma dai an ce kowa ya koma nashi gida ba san inda aka nufa ba amma wasu jihohin yadda ka san awakin sata haka ake tura almajirai a bi almajiri yana gudu ana ɗauka sai an jefa a mota me zai hana in so ake in an yadda shi ɗan najeriya ne ba ɗan togo ba ne ko ɗan burkina faso ba ne yana da haƙƙi a haƙƙi kayan najeriya me zai hana a yi adalci a yi mai wani abu wanda zai taimaka mai shi ma ya karatu balle mu yanzu salisal kiyadi ka zo ka samu makaranta a lokaci to malam za mu gina makaranta Allah na amma za a rinka koya boko yadda za mu abin da dai ba za mu yadda ba a ce inna Allah salisu salasa Allah uku ne ba za mu yadda da wannan ba amma dai turanci muna da mutanen da ba su taba zuwa firamare ba ba su taba sakandare ba ba su yi diploma ba amma ko kai farfesa ba ka fi su turanci ba muna da su burjik amma ba ka da wanda bai makarantar allo ba bai karatun zaure bai a ce shine mufti yana ba da fatawa wallahi ko larabcin minti goma bai iya to da aka yi muke ganin cewa tsarin da aka ɗauko ba shi ya kamata a ɗauko ba tsarin da ya kamata a ɗauko shi ne a kalli ƙasar nan yanzu akwai lokal gamman ɗin da mutane a garurrukansu ba su iya zama 'yan ta'adda sun je sun sa bindigu sun kore su kuma kun kasa hana 'yan ta'adda yau ɗin nan ba ka da tabbacin za a wuni lafiya a arewacin ƙasar nan mutane suna zaune a garin sai su ji bindigu kawai an kewaye su mutum ɗari uku su hawo mashina kowane mashin guda ɗaya da mutum uku kowa da bindiga biyu uku ina aka samo su mun san dai najeriya baya kera irin wa'annan bindigun to ta ina aka shigo da su in an ga su zo su mamaye gari su abin da suke su to me zai hana wa'annan mutanen in sun ga za su iya zama garinsu su ɗebo ƙananan 'ya'yansu su kai makaranta ko ba kuma akwai fa'ida biyu 'ya'yansu dai ba za su koyi wannan ta'addancin ba ko ba za a kashe musu 'ya'ya ba to yau ka ce a kwashe 'ya'yan a maida musu me ka ce a yi kenan kashe su to shi yasa muke kallon tsarin da aka yi ba shi ba ne shi yasa kullum muke koka a karatu tsarin da aka yi mana ba mun jahilci bara ba amma dai tsarin da aka yi bai kamata ba jihohi da ba su fara irin wannan ba su ji tsoron Allah su yi irin abubuwan da ya kamata amma dai irin wannan to lalle ne dole mu koka akwai zalunci ciki kuma Allah ba zai bari ba manzo Allah na cewa ashadda garabun layi ala man zalama man la yajid nasiran ghayr Allah manzo Allah ce fushin Allah ya tabbata ga wanda ya zalunci wanda bai da mai taimako sai Allah kuma jawai ba su da mai taimako sai Allah talakawan kasar nan ba su da mai taimako sai Allah to ba wanda zai taimake mu sai Allah Allah ya gyara mana a innahu la yuflihu zalimun haƙiƙa ubangiji baya shirye da mutane azzalimai na'am وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي سرها لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين to bayan annabi Musa alayhi salamu an yi wannan kai kawo da shi sai fir'auna ya fara sa hikima irin ta siyasa da yaudara daman masu mulki suna da irin wannan in aka ga cewa in aka kama ka aka murkushe ka da tsiya mutane za su gano to sai a ɗauki matakin dabara kamar irin yanzu ana irin wannan ana yi idan aka ga wani mutum ya zo da wata manufa yanzu ɗauki misali manufar siyasa ma ta za- ta zaɓe kawai ko idan ɗan siyasa ya ga ga wannan mutum yana da jama'a zai makakushe shi shi kuma shi ke da mulki da Allah ba aita da barbaru ba da hikimomi a ce a je gidan rediyo a ce ya ce ya janye ya ban na kai a je duk ba irin wannan to al'adar mulki ce haka to sai fir'auna ya tara mutanen shi ya ce to jama'a ni dai ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba da haka tunda Musa ya ce ubangijin shi na sama to abin da za a yi ku kyale shi bari mu je mu gama da ubangijin nashi in muka yaƙi ubangijin nashi muka gama da shi muka kashe ubangijin to ya yi maku bayani da kanshi amma fir'auna ya san ƙarya yake ya san akwai Allah to shikenan sai fir'auna ya kira babban wazirin shi Haman ya ce Haman lalle lalle yanzu abin da ke gaban mu a zo a kama yin bulo wanda za a yi gini an ce an ɗauki injiniya kaɗai ba injiniya nake so in ce ba wanda ke yin gini barkila an ɗau barkila kaɗai ba lebura ba barkila dubu hamsin kuma duk ab- jama'a kowa aka ce kawai a fita a yi bulo wanda ibn abbas ya faɗi cewa hamana shi ne ya fara yin ƙonannen bulo don bulan ya karbi saboda nisan ginin idan aka yi bulan aka tara sai a zo a ɗebi itatuwa da gumagumai sai a zuba cikin shi sai a kunna wuta sai ya karfi yadda ba zai fashe ba nan da nan haka aka yi ta yi aka tara bulo aka zo aka ci gaba da gini da aka ci gaba da gini na sama gini na sama gini na sama an ce har sai da ta kai ga saboda nisan gini burkila bai iya miƙewa a inda yake gini ai gaga nisa ya kai sai dai shi ma a duke-duke yake yi to ana cikin wannan gini ya kai mustawa kamar da ibn abbas ya kawo a cikin imamul qurdabi ma ya kawo magana cewa kawai wannan ya fir'auna ya ce to yau ya shirya fada da ubangijin musa sai ya hau matakala yana ta hawan gini da, da kwari da bakan shi yana ta hawa yana ta hawa yana ta hawa kasan allah da ibtila'i inda ya kaya ta inganta sai da ya je can saman gini sai ya ja kibiya ya saki hai aka juyo kibiya da aka juyo ta ya ta dawo jajawar sai ce an gama yaƙi a kawai ya sako ce to kun gani kun ga jinin ubangijin musa na gama da shi to ka san shi kuma allah bai san kishiya to jin wannan fannan da nan allah ya aiko mala'ika jibril saboda an taru da sojojin shi da waye an kewaye ginin da mala'ika jibril ya zo ya banki ginin da ka- da da fuffuke sai da ya kashe mutum dubu ɗari kuma ya rusa wani rabin da ya rusa shi shi kuma ya je ya fada cikin ƙoraman nil ya ƙara zuwa ya buga wani ya rikita garin baki ɗaya sai ya zama da ginin da ya yi baki ɗaya a cikin 'yan sakunkuna ko fandishan babu to bayan an yi wannan shikenan fir'auna bai dandara ba sai ya ga to tunda waccan makircin bai ciwu ba to bari ya dawo kuma ya zo kan maki a ɗaukan mataki game da annabi musa to shine wata aya can ta gaya mana ya gayyato 'yan sihiri daga ko'ina da 'yan sihiri suka zo aka zauna aka ce za a yi ja'in ja annabi musa ya zo da shi da annabi haruna yan sihiri kowa ya kawo kayan sihirin shi kamar yadda aka sani annabi musa ya saki sanda duk ta haɗe kayan sihirin nan gun sai annabi musa ya yi ɗaya da ɗaya su kuma suka yi ba mene ake cewa babun baɗilu ba kayan sihiri ba cin nasara shi ko annabi musa ya ci nasara kuma ga sandar shi dan da ya- sun zo allah ya ce sun zo ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri babba wani ya katon dutse wani ya kogi wani ya macizai annabi musa da ya saki sanda dutse kamar girman dutsen huntuwan nan sai ta haɗiye shi daman labari ne kaga ɗan sarkullan da kai aka ga haka ta haɗiye hadda shi yanzu ya ka nemi wani sarkullan macizai ta dinga haɗiye macizai ta dinga haɗiye abubuwa to shikenan ƙarshe dai a annabi musa alaihissalam ya yi nasara yan sihiri baki ɗaya suka faɗi suka yi sujada ga annabi musa alaihissalam to shi ne na allah subhanahu wataala yake cewa ƙala fir'aun sai fir'aun ya ce ya ayyuhal malau ya ku yan majalisa ma alimtu lakum min ilahin gairi ya ce to ni dai ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba ka ji wata tambaya an gane kun ji wata tambayawa kamar yanzu ne kana kana ana kana kilemin din wasu kaya naka ne shikenan yau ne zo zai bada shi da kace to ai wane ni dai ban san ka san wannan kayan ba nawa bane kaga me kake so ya ce naka ne to kama aka yi to da haka ni ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba kayan ma su bada ansa ce to da haka kawai abin da za a yi fa auqidliya hamanu aladdin da haka hamanu kawai je ka kunna min aiki na na, na tabo a je ai tayin bulan kasa faj'alli sarhan ka sanya mono katan gini la yaqtalu ila ilahi musa watakila zan yi tsinkaye zuwa ga ubangijin annabi musa wa inni la azunnuhu min alkazibiyin haƙiƙa ina zatan annabi musa yana daga cikin makaryata kaga ya kawo kalmar zato don haka ya san allah ya aiko annabi musa wani gwamnati allah na cewa wasu taikanata an fi zulman wa uluwa ya san allah ya aiko shi amma don kare mulkin shi da manufar shi shi ya jawo mai haka da aka ce wai yana zaton annabi musa yana daga cikin makaryata to amma annabi musa yana daga cikin masu gaskiya ne to ina ganin saboda yanayi ne ya kamata mu kwana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaqallahu alazim to ban sani ba ko akwai tambaya na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Malam tambaya ta anan shine kamar idan mutum ya yi shafa'i da wuturi na'am ya kwanta to sai Na'am.
kuma ya tashi cikin dare yana so zai kara yin wasu nafiloli na salloli haka na'am zai tafi ne kawai cikin nafilar shi kai tsaye koko zai raka ɗaya ne ya haɗa wancan wuturin ya zama shafa'i sannan sai in ya yi sallolin shi ya gama sai wani wuturin sai koko ya wani zai mutum, na'am to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la wutrani fi lailatin ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya in dai kai wuturi so ɗaya farkon dare kai shi tsakiyar dare kai shi ƙarshen dare kai shi shikenan kuma wuturin ba zai kange ka daga ci gaba da nafilfilin ka ba ka yi wuturin ka bayan isha'i in ka tashi da dare sai kai ta nafilar ka raka abi kana sallamewa amma ba za ka maimaita wuturi ba wannan shine insha Allah kalas Allah ya mana muwafaka Fatiha da salatul fati Allah ya sa mu gama lafiya Sai sadar lajina na mutane wa al-mamdudu alaihim